وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina za mu tashi yace amma albalagatu amma abinda ake nufi da balaga fahiya tadiyatul ma'anar jalil shine ka bayar da ma'ana mai girma a cikin zancenka wadihan wanda zai fito fili bi ibaratin sahihatin fasihatin da ibara ingantacciya mai fasaha laha fi nafsi atharun khallab ta zamo tana da tasiri mai jawo zuciya laha fi nafsi atharun khallab ya zama yana da tasiri mai jawo zuciya kusa su ga wajen bako kai kana gani ne Allah da kyau muhara ko waye bai gani ba in ka san baka gani ba kai magana nuna ma kan mu zo mu fara karatu ba da kai ba mu ci gaba amma albalaghatu na'am amma albalaghatu amma albalaghatu fa hiya tadiyatul ma'na aljalil shine ka bayar da ma'ana mai girma a cikin maganarka wadihan wadda za ta hito hili bi ibaratin sahihatin fasihatin da ibara ingantacciya mai fasaha lahafin nafsi atharun khallab tana da tasiri wajen jayo rai abinda ake cewa khallab fizga fizga shine jayo rai akwai magana da za ta shiga zuciyarka kun fahimta wasa akwai magana mai daɗi da za ta shiga zuciyarka akwai magana mai ciwo wadda za ta shiga zuciyarka kawai mutum ya kunduma ma zagi ta uwa ta uba kaga wannan magana tana da shiga da kowa shiga da ko kuma wanda kana kiran waya sai a ce ma sai ka ce waya sai a ce ka ni ce masoyiyarka ka san in ba kai ba sai rijiya kuma kana so yanzu wannan magana za ta ja hankali ko ba za ta ja ba to shine sai a ce hadhihi hadal kalam laha atharun khallab yana da tasiri mai jayo hankali na kawo misali ne hon to ma'a mala'amati kulli kalamin lil mawdin alladhi yuqalu fihi tare da dacewar zance kowane zance da gurin da za a faɗe shi ma'a mala'amati kulli kalamin lil mawdin alladhi yuqalu fihi tare da dacewar kowane zance da inda za a yi shi ma'ana ya kamata duk inda zaka yi magana ka san wurin yin magana kowace magana da inda ya kamata a yi ta da zaran kai magana ba gurin da ya kamata a yi ta ba sai a ce baka da balaga kamar ranar na buga mana misali irin yadda za ka yi amfani da kalmomin da za ka gari gaban mahaifiyarka bai zama ɗaya da kalmomin da za ka faɗi gaban abokin faɗanka ɗanka irin kalmomin da za ka gaya mai bai dacewa su zama ɗaya da irin kalmomin da za ka gaya ma babarsa inan kowane magana da inda ake faɗarta akwai wata magana ba laifi ba ce hasali ma ana son a yi ta amma in ka faɗe ta wani guri sai a ga bai kamata ka ce haka nan ba sai ka ce mata ka i love you wallahi i love you sosai sosai sai ka ce ma ka i love you sai ka zo ka ce masa ka i love you sosai sosai ah to duba maganganu bane amma ni Allah su amma kowace akwai inda bai kamata a faɗe ta ba to ana son wannan darasi abin da zai koya ma kullum za ka yi magana ka rinka aunawa ka ga suwa ne kake magana da su don ka san irin magana da za ka gaya musu kenan wata magana ta dace wani guri amma wani guri bata dace ba kenan ana son ɗalibi na ilimi ya rinka yin magana da ta dace da waɗanda suke sauraron shi kun ji ɗai ko na biyu kenan na biyu yace wal ashkhas alladhina yukhatabun da kuma mutanen da kake magana da su ka san yadda za ka yi magana da mutane yanzu yadda liman yake yin hudu ba saboda Allah sojoji in suna ba da horo haka suke wasuwa eh soji ba ka yi mai yaren liman inda su can karfe karfe ta yadda ɗan siyasa ga hawa mimbari shi magana liman yana hawa mimbari shi irin wannan magana kenan kowace magana a rinka duba suwa ake magana da su misali na da kawo falaisatul balagatu qabla kulli shay'in balaga bata kasance kafin wani abu ba bata zama wani abu illa fannan min al-funun ita fanni ne daga cikin fannoni na ilimi ya tamidu ala safa'il istidad yana dogaro ne akan tataccen shiri alfidi na ɗabi'a ma'ana a da ana samun balaga ne ga asalin ɗabi'an mutum wani za ka gaba ya ekwal ba amma in ya zo wajen magana duk sai kun yi shi kun bar shi kun fahimci hausa su irin wannan mutane suna da yawa ba su da yawa to da haka ake samun cikin ɗaiɗaikun mutane wani in magana ne ba a kada shi haka abin yake to daga baya sai malumman lura suka ga ya kamata a tattara wani ilimi da zai iya koya ma ko da baka iya magana ba ko da a asali Allah bai yi ka mutum mai iya magana ba to darasin zai koya ma yadda in kana magana kun ba iya kada ka an fahimta ko yasa ya ce falaisatil balagatu qabla kulli shay'in balaga bata zama ba kafin komai illa fannan min alfunun sai dai wani fanni daga cikin fannona ya tamidu ala sifail istidad alfitri wanda yana dogaro ne akan tatacciyan ɗabi'a da Allah ya mutum ma zama yana da shiri wajen magana wa dikkati idrakil jamal da zurfi wajen gano abu mai kyau zurfi wajen gano abu mai kyau yanzu ko kana son ka tsara wata magana wani bai da iya tunanin da zai ciro magana mai daɗi an fahimci hausa yanzu wani in kun ka zo kun ka hira kai da shi wurin mace kattahi in ya zaka duk yana rusa abin da ka faɗi da baki saboda yana iya ciro maganganun da yake ganin sun dace da ita kuma yanzu in kana da ilimin balaga da ka tafi wurin hira ka kalli mace da ta ce ma ina ini to za ka gane wagga ga irin hira da ya kamata ya mata kai ko hurin hira kowace mace da irin hira da aka yi mata ku kiyaye da kyau an gane ko shine abin da yake son ya nuna mana wa tabayyunul furuqul khafiyyati da kuma bayyana fannoni boyayyu bayin sulufil asalib na daga tsakanin nau'i nau'i na usulubi ma'ana usulubi na magana in ka ɗauko zance ya kamata ka canza shi yanzu in ka zo za ka karantar a ƙa'ida daga cikin karantarwa ana baka usulubi na karantarwa to shine fanni ne na magana in ka kalli mutane yadda za ka jayo hankalinsu wajen karantarwa to wasu ba haka za ka jayo hankalinsu ba yanzu yadda za ka jayo hankalin dattawa irin wannan zance in ka zo an ka aje ma yan sai kana yi musu karatu in kai wannan usulubi ba ga kallon ka ko ba gane ba yanzu masu karanta da ACE da ya zo sai ga ya saba yara yara eh yanar ta hankalin su ina zai dawo to sun ga irin nasu daga yanar dole na sai mutum ya kula da irin wa'in na abu shi ya sama da yake cewa wa duk kace idrakil jamal da zurfin gano abu mai kyau ta bayyana furuqul khafiyya da kuma bayyana ma'ana bambance-bambancen da suke a ɓoye bai da surufin asalib na daga usulobai mabambanta. Walil muranatu yadun la tushhadu fi takwini dauqil fanni walil muranatu gogewa yadun tana da hannu la tushhadu wanda ba za a yi jayayya ba fi takwini dauqil alfanni wajen ƙarfafa daɗin magana na fanni ma'ana na wajen ƙarfafa mutum a wajen maganarsa abin da yake nuhi da anan abin da aka ce ma rana yau da gobe yau da gobe yanzu yan ka je aka koya maka mota aka ce ga yadda za ka yi ka daga sai a ce daga in ka ta kayo kwana kayo kwana daga baya sai a sake ka in kai sati kana hawa da horko da bayan ka sati kana hawa ɗaya ne me yasa abin ya bambanta yau da kullum in ka shekara kana tuka mota yana da bambanci da wanda ya wata ɗaya na tuka mota wannan yau da kullum a kowane al'amari yana da hannu mana yana da gudunmuwar da yake bayarwa wajen gina mutum akan ko menene yake a kansa to haka ma a fanni na magana daga cikin abin da yake gogar da kai a magana akwai yau da kullum wani yanzu in ka tara mai mutum ɗari biyu ya yi magana gaba gare su sai ya zama rigima amma inda za a bar shi shi yau gobe ya zo ya yi jibi ya zo ya yi kafin a shekar sai gaba ya jin wahalar yi gaba gare su wanda da ba haka abin yake ba me ya jawo mai yau da kullum ina yau da kullum yana da hannu wanda ba a jaya akan wannan wajen kawwana mutum ta ba shi dama ɗayan magana da ta dace watanshidil mawahibil fatira da kuma motsa kwakwale waɗanda suke a kwance mawahibil fatira baiwa wadda ta kwance ma mutum abinda ake nuhi da wannan akwai wani abu za ka iya yin shi amma da baka gwada ba sai ka ce baka iyawa kun gane ko amma in ka gwada yau da kullum sai ka ga wallahi da ban aza zan iya kaza ba yanzu kuma gashi na iya to kenan shiga cikin abu kana yi yana motsa baiwa da Allah ya yi ma wadda da baiwar ta kwanta saboda baka gwada kanka ba an gana masa na ko kenan ko a magana daga cikin abin da yake sa ka goge a magana yau da kullum shi yasa kowannen ku idan yana son ya samu gogewa ya rinka tashi a masallacin sai yana yin wa'azi sai ka tashi ka ce to yau zan yi muna bayanin faɗin Allah madaukakin sarki qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulid kun ga wannan sura ga ma'anarta tana da muhimmanci saboda haka Allah sun yi albarka sai kai huska ka zamana in ka yi sati kana yi ka yi wata ɗaya kana yi sai kaga kana samun wani gogewa kana gano wani abu kana gano wani abu saboda yau da kullum dan ka daina zaunawa akwai wani abu da wani malami yake yi kai da zaka yi shi iyawa inda ka shiga to amma kasancewa ka zauna shi kana ganin bai iya ba yana yi yau da kullum kuma sai samu gogewa ya barka haka komi sai an samu abin ne ina ne لا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة الطرائف الأدبي yace labuda li talib babu ya zama ci da ga ɗalibin ilimi ila janibi zalika ta ɓangaren haka mana ta ɓangaren gogarwa min qira'ati tara'if al-adab ya rinka karanta tara'if na adab bangarori na adab abin da ake ce ma adab wani fanni ne na ilimi shi abin da yake cikin shi fannin a dunkule yana ɗauke da tarihi sai a ɗauko ma tarihin mawaƙi kaza ga yadda yake ya jawo hankalin mutane tarihin khadibi abin da ake ma khadibi mai hudu ba sai a ce a zamani kaza an yi wane ƙwararre ne a hudu ba ga yadda yake in yana hudu ba in yana so ya jawo hankalin mutane ga yadda yake yi kaga wasu abubuwa na wanda kai baka san da su ba amma sanadiyar karantawa sai ka rinka gwadawa sai ka ce ah to ni ma in zan gwada yin hudu ba yau ko kuma in ni tashi yin wa'azi sai in kwatanta yadda wane ya yi kana sakko shi cikin aikinka a haka sai ga ka samu gogewa na'am wata mallu'o min namirihi alfayyad ya kuma cika sa albinsa ko burgaminsa mai tsada tamallu cikawa min namirihi alfayyad a cikin albensa ko a cikin burgaminsa mai tsada. Me ake nuhi a nan shi ne ka samu vocabularies, ya zama kana da kalmomi na magana. Inda hausa kake son kai magana ya zama ba hausa guda ce za ka taƙaita ba. Yanzu misali, fa'adare ya zo zai yi wa'azi da hausa cikin misali a ce cikin katsinawa. ko cikin 'yan zandar ko cikin 'yan maraɗi sai ya ce shi hausar garinsu ta zai musu wa'azi da ita magana tana tasiri kinan dole kaka koyi lafuzza na irin waɗannan mutane don ka jawo hankalinsu yanzu zabar maman ƙauye na sha gani in suka zaganin suna ma wasu zabarmanci wasu ya gaba zabarmanci na ce mina na kuka ce a saboda su ɗan ɗagare zabarmancin suke yi to kai in ka tafi ƙauye aiki ya same ka ko in za ka yi wa'azi da zabarmanci dole ka tsaya da zabarman da yake ƙauye ku tattauna da shi ta yadda in ka zo kana zabarmanci ba su cewa me kake cewa sai an koyi wannan an fahimta wasu ko da kenan ashe in za ka yi magana da larabci ya zama a albanka a kwakwalwa kana cike da kalmomi na larabci kala-kala in ka ce kaza in ka ce kaza ka ce kaza in ka ce kaza ka ce kaza yanzu ka wuraren nan da muke tafsiri na ce Allah subhanahu wataala ya aiko da annabi Nuhu zuwa ga mutanensa falabitha fihim menene alfa sanatin ko illa 50 ama to misa aka ce an ce illa 50 ama ai balaga ce dan a nuna muku akwai abin yamma in ka zo za ka yi larabci ka rinka caccanza in ma faransai za ka yi ya zama kana da kalmomi da yawa na faransai kakka zama kullum kalma in kana son ka ce kaza shine gobe ma shine jibi ma shine a a rinka caccanza wa naqdil athar al adabiyya da kuma naqdil labarai na adabi athar al adabiyya wa mawazanati bainaha da kuma auna aunawa a tsakanin wannan asarul adabiyya do gashi bari mu tsaya anan kafin mu wuce asarul adabiyya yanzu abinda ake nuni da adabiyya su wasu malaman adab malaman malaman literature literature an gane literature ko su ne malaman adab su ko a faransai wanda yake da literature sosai faransancin shi bai zama ɗaya da wanda bai da ita ko ba haka bane to haka ma a larabci wanda ya karanci littattafai na adab na literature na faran na larabci larabcin shi bai zama ɗaya da wanda bai karanta ba to in kana karatu an ka ce kaza ka rinka tsayawa kana cewa to don me an ka ce kaza ai ya kamata a ce kaza ne ai kaza ya yi kaza daɗi da wane ya ce kaza wane ya ce kaza wacce ta yi daɗi wannan maganganu ke ni zan yi magana zan amfani da kaza misali mutum ya zo ya ce muku da musa ta kama kusu ta yi caga-caga da shi ya bayanin shi ya ƙare sai ka riƙe musa da kusu wannan sai ya zo ya ce ma da kyanwa ta kama ɓera ai ba ta raga masa ba duk akan abu nawa ake magana amma lafazin guda ne to wahi daɗi musta da kusu ya yi daɗi ko ɓera da mage ‘yan kyanwa da mage ‘yan kyanwa da ɓera ko wahi daɗi to a gurin suwa shi ne za ku riba an gane misali ko yanzu sai ka duba nan da nake magana da su su abin da sun ka sani ɓera da mage ko kakace musu musa da kusu don ba su gane ka wa'an gar kake magana da su abin sun kace musa da kusu to kakace musu bira da bage kace musu musa da kusu kun gane misali ko kenan ka rinka bibiya abubuwa wa'annan sannan ga wani bayani mai muhimmanci wanda kanshi zamu tsaya wa an yakuna lahu min athiqati bi nafsihi mutum ya zama yana da tabbas makansa yana da aminci makansa ma yadfa'uhu ila al-hukmi bi husn ma yarahu sunan shi zai sa shi ya hukunci da abin da yake ganin na kwarai ne wa bi qubhi ma ya'udduhu qabihan da kuma muna na abin da yake gani mummuna ne kullum in zaka yi magana ya zama ka shirya magana kun fahimci Hausa yanzu ku ji da kyau qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wagga sura nan haka ake karanta ta ko makka fa ba ka ake karanta ta ba duk duniya ake karanta ta to idan ka shirya kulhu Allah ta zangaya ma mutane to ka iya ta in ka zo a gaban kowa ji san ka yadda kulhu Allah haka take in za ka yi ta a gane ba ka shakku wajen waɗanta kuma inda wani zai zo ya ce maka a'a kai akwai gara a karatun ka ce baka yadda ba saboda kai ka yadda da kanka kenan so aka duk sanda zaka yi magana ya zama ka amince ma kanka a maganarka shi zai sa ka gane abin yana da kyau ko bai da kyau kuma shi zai sa in wani ya ba daidai ba kai da ya daidai amma yanzu da ka zo kana karanta ul huwallahu ahad allahu samad sai wani ya ce ma subhanallah in ka yarda da kanka baka sauraron shi zaka ci gaba da abinka ne in an kare ka ce ya same ka in yayi magana ka ce mai kai sai kai karatu ni abin da na faɗi haka yake ai da yawa haka ake ana musu barazana kenan ka kiyaye in ka zo hadisi biyu ne za ka karanta ka tabbatar da ingancin su in ka tashi ko gaban kowa ka faɗe su ka maimaita su in wani ya zo zai magana ka ce mai kai malam na fa san abin da nake yi saboda mi kana da suka da kan amma sai wanda zai ce ana gafa da mala abin nan da kace ai kaza kaza kace ce to Allah sarki ai ma na yanga ko ai kaza ba a wannan komi malantakka hadisin manzo Allah in wanda ka sani in dai shi na to wani shi na ma ya sani Qur'ani in ka tashi an ce ka bada sallah kakka dai baka ce akwai suwanan akwai suwanan a dogo inda ka iya sadda kake karanta shi karanta shi da yadda ko shi na ma haka na zai yi shine abin da ake so sai saba da wani Allah ya samu lafiya nan za mu tsaya wannan mai mai samu sai mu shiga wannan tayi a tsaya nan ko to a ɗauko wani eh ya yi ko babu laifi eh ku bude ba ta ɓaci kun san ko yanzu ba lokaci yake ci ba saboda bayanin ne dole sai da bayani ko ku saurara ku je ammal balagatu amma ita balaga fa hiya tadiyatul ma'anar jalil shine ka bayar da ma'ana mai karfi wadihan wadda take a fili bi ibadatin sahihatin da ibada amina ce ibada zance sahihatin zance ingantacce fasiha mai fasaha inda mun yi bayani akan fasaha laha fi nafsi atharun khallab tana da tasiri mai jan rai mai jan zuciya ma amula amati kulli kalamin lil mawdin alladhi yuqalu fihi tare da dacewan kowane zance da wurin da ake yin sa wal ashkhasu alladhina yukhatabun da mutanen da ake magana da su falaysatil balagatu qabla kulli shay' balaga kafin komai ba komai bane illa fanna min alfunun sai dai wani fanni daga cikin fannoni ya tamidu ala safa'il istidad wanda yana dogaro ne akan tataccen shiri alfitri na dabi'a ma'ana tataccen yadda Allah ya mutun dan adam a dabi'arsa wa dikkati idrakil jamal da kuma zurfin gano abu mai kyau tabayyin alfuruq alkhafiyya da kuma bayyanuwa ko tabayyun kenan da bayyanuwan bambance-bambance alkhafiyya na boye بين سنوف الأساليب تكان أسلوبي مبنبنتا سنوف الأساليب الصناف نوعي نوعي كن والمرانة يد goge wa tana da hannu abin da ake ne gogewa yau da kullum tana taimaka ma mutum a cikin komai a rayuwarsa la tushhad mala yace ba a jayya game da wannan kowa ya san yau da gobe tana ba da abin da ba ya tsammani ba fi takwin dhawqil ma'ana fanni wajen gina dhawqil fanni ma'ana wajen baka fanni mai daɗi wajen maganganunka. Watan shiɗin mawahibin fatira da kuma motsa baiwa wadda take a kwance, mana akwai abun da za ka iya yin shi, amma inda ba ka yi sai zama ba ka iya shi ba. To, amma yau da gobe za ta sa ka motsa ka rinƙe abun da ba ka yi tsammani ba. Wala buda li ɗalibin babu ya zama cire su ga ɗalibi, ila janibi zalika ta wannan ɓangare, ma'ana ya samu yau da gobe to in yana son ya samu da gobe zai same shi ne min qira'ati tara'ifil adab wajen karanta bangarori na littattafan adab tamallu namirihi al-fayyad da cika sa burga mai sa mai tsada da kalmomi wa naqdil athar al-adabiyya da kuma naqadin labarai na adabi abin da ake cewa naqadi shine warwarewa duk in mutun ya magana ka zo kana warware magana sai a ce kana naqadi to ka rinka warware magana wasu dan ka jiya kana yin wannan gobe ko ba za ka iya ba wal mawazana ce bai na hada aunawa tsakanin maganganu kullum magana bai ka rinka aunawa tsakanin su kaga wanne ne yafi dadi kamar da ni ba misali wa an yakuna lahu min thiqati bi nafsi shi mai magana ya zama yana da aminci ma kansa ya amince ma kansa to amince ma kai ma yarfa'uhu ila al-hukmi bi husni ma yarahu husnan si zai tunkuɗa shi shi hukunci game da abun da yake gani mai kyau ne yace mai kyau ne kun gane ko wa bi qubhi ma ya'udduhu qabihan da kuma munana abin da yake gani mummuna ne amma an baka da aminci da kanka ka gani bismillahir rahmanir rahim mun yi aljumlatul ismiya jumla ismiya aljumlatul ismiya mun yi jumla ismiya mun ce kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiya duk jumlar da ake gina ta da mubtada da khabari ana ce wata jumla ismiya mun kawo misali mun ka ce addaru wasi'atun gida mai yalwa addaru mubtada wasi'atun khabar mubtada ash-shari'u muzdahamun ash-shari'u mubtada muzdahamun khabar mubtada al-jawu mu'tadilun al-jawu mubtada mu'tadilun khabar mubtada at-tariqu dayiqatun at-tariqu mubtada dayiqatun khabar mubtada kai kana gani ne a'a kuma inda da hitina ta shi al-ghubaru sa'irun al-ghubaru mubtada sa'irun khabar mubtada al-fa'ratu mukhtabi'atun al-fa'ratu mubtada mukhtabi'atun khabar mubtada ina ganin mun yi wannan darasi sai darasi na gaba nasbul fi'l mudari inda ake wa fi'li mudari nasba ma'ana abubuwan da ke jayo a yi mafili mudari'i wasali bisa a buɗe wajen mun fara karatun ko mun ka ce yun sabul fi'lul mudari'u an yi mafili mudari'i nasba mata sabaqahu ahadun nawasibil arba'a duk lokacin da ɗaya daga cikin nawasib ɗin nan guda huɗu daga ya shi ma'ana wa'annan abubuwa su ne allan idan kai allan idan kai duk inda ɗaya daga cikin su ta zo in ka tashi yin fili mudari'i wasali wasali bisa za ka yi masa ga misali uridu an uhsina sibaha jama'a an ga wajen uridu an uhsina sibahata ina so in kyautata iyo a cikin ruwa kaga uridu fi'li mudari'i ne an ga wajen ko sai ka ce an adatu nasbin uhsina fi'li mudari mansubun bi an sibahata maf'ulun bi mansubun mahal shahid uhsina nisa an ka ce uhsina saboda an ina ya ɗauki fata saboda an ya ce arju an yi atadila jawu arju filin mudari an adatu nasbin ya atadila filin mudari mansuban bi an aljawu fa'il marfu'un mahallin shahid ya atadila ko ya sudu ni filin mudari an adatu nasbin tazura filin mudari mansuban bi an na mafulun bi mansuban yana min daɗi ka ziyarce mu kaga ziyarta mu ba shine mafulun bihi ba lan akziba ba zan yi ƙarya ba sai ka ce lan adatu nasbin akziba fi'l mudari mansubun bi lan lan akziba asalin shi akzibu ne amma saboda lan sai an ka cire ruhu'a aka yi fataha inda za a tambaye ka dan me aka cire ruhu'a aka yi fataha sai ka ce saboda lan lai ya fuzal kaslanu kana ji kai rago baya cin nasara a rayuwar shi in dai ka zama rago har abada baka rabauta idan dole ka zama namiji ka tashi ka dage sai ka ce lan adatu nasbin ya fuza fi'l mudari mansubun bi lan al kaslanu fa'il marfu'un lai ya fuzal kaslanu rago ba zai ci nasara ba lan adatu nasbin ya fuza asalin shi ya fuzu ne saboda lan sai an ce ya fuza ina yafuza fil mudari mansuban bi lan lakasara fa'il marfu'un lan adriba alqitta bazan bugi mage ba lan adriba alqitta bazan bugi mage ba lan alatu nasbin adriba asalin shi adribu ne adribu amma sai an ce adriba saboda lan adriba fil mudari mansuban bi lan alqitta maf'ul bi mansubun ga sauran misalan ana tare ne karanta shi ko idan tuqima indana idan tarbaha tijaratuka idan yafsuda alhawa'u kun ji misali guda uku ko idan tuqima indana zaka zauna a gurin mu malam yace tujibu bidhalika an ga wajen ko gaba tujibu bidhalika wai zaka bada amsa ne da wannan amsa man qala wanda yace da kai sa'azuru madinatakum zan ziyarci garinku in mutum ya ce ma zan kai muku ziyara a garinku sai ka ce mai kenan za ka zauna a wurinmu kenan in yi muku tambaya ku bani amsa sa'azuru madina takum ban ji ba idan tuƙima indana kun gane ko idan tarba tijaratuka kasuwancinka zai riba tujibu bi zalika zaka bada wannan amsa ne man ƙala wanda ya ce sakunu aminan zan zamo mai aminci zan zamo mai amana in mutum ce ma zan zamo mai amana sai ka ce idan tarbaha tijaratuka bari in yi abana amsa sa'akunu aminan sa'akunu aminan idan yafsudul hawa'u iska zai lalace tujibu bi zalika zaka bada amsa ne ga wannan man ƙara wanda yace sa'uguliqun nawafiza zan ruhe tagogi duka kuna cikin ɗaki sai ka ce mutum ni zan rufe tagogi duka kuma lokacin zahi me za ka ce da shi ban ji ba ga bayani sa'azuru madinatakum kuma na amsa sa'akunu aminan sa'uguliqun nawafiza to yanzu abinda an nama wannan guda uku idan idan idan duka sai kace da su adatu nasbin a hada yanzu adatu nasbin tuqima fi'il mudari mansuban bi idan mansubun bi izan inda na zariyar majarur ba mu kai can ba idan adatu nasbin tarbaha fi'l mudari mansubun bi izan tijaratu fa'il marfu'un huwa mudafu al-kaf mudafun ilayh idan adatu nasbin yafsuda fi'l mudari mansubun bi izan al-huwa fa'il marfu'un kenan duka ukun ga kamata ya su dauki ruhu'a amma saboda idan sai suka dauki fataha tuqimu ne tarbahu yafsudu amma saboda idan sai an kai musu wasali bisa wasali bisa an fahimci Hausa to ga, ga misali na ƙarshe jitu kai a ta'allam in mutum tambaye ka dan mi ka zo na sai ce na zo ne dan koyi ilimi jitu kai a ta'allama kharajtu kai a tanazzaha tanazzuh shakatawa shakatawa ka gaji sai kai to ka shakata dan me ka hita wallahi kharajtu li atanazzaha na fita ne dan in dan shakata ata'allamu kai akhduma alwatna ina neman ilimi ne dan in yi wa kasa ta hidima kusa wannan cikin kwakwalwa ina neman ilimi ne dan in yi wa kasa ta hidima ina wanga zama da muke ba zaman banza bane kaka dauka to ai karantarwa sai su malama ne baka da zama dole ka samu su ka rinka koya musu manzo tun da aka ce da shi un fa'anzir daga nan ne ya fara wa'azi ko ba haka bane kenan dan haka aiki ya same mu da'awa farawa ake kai sai da abin da ka sani ko ya mu shi kenan kai karatu dan kai ma kasa hidima in kowa zai rike inda yake ai ba haka za mu tsaya ba Allah ya taimaka mana in da mu yi irabi sai ka ce ji'tu fil wa fa'il kai adatu nasbin ata'allama fil mudari mansubun bi kai kharaju fi rafa'il kai adatu nasbin atanazzaha fi'l mudari masubun bi kai ata'allamu fi'l mudari kai adatu nasbin akhduma fi'l mudari masubun bi kai alwatna maf'ulun bi mansubun shine ma da yace yashtamilu kullu misalin min al-amthilati sabiqati kowanne misali daga cikin misalan da suka gabata yana kumshe da ala fi'l mudari'in yana kumshe da fi'l mudari qablahu ahdul ahrufil arba'ati amma kafin mudari'i akwai ɗaya daga waɗannan harufa guda hudu su ne Allah izan kai wai za ta amalta akhira kulla mudari'in in kai la'akari da ƙarshen wasalin kowane mudari'i masbuqin bi wahidin min hadhihi al-ahruf wanda ya rigaya da ɗaya daga cikin wannan harufa al-arba guda hudu bi hadhihi al-amthilati aw annan misalai wa fi ghayriha ha'a wasu misalai wadda ba wannan ba in ka karanta a larabci mala yace wajadtahu mansuban za ga mudari ya dauki wasali bisa shine mansub walakin naka idza hadafta hadha alharfa amma inda zaka share wannan harfi wajadta alfi'la marfu'an za ga fi'li mudari ya dauki rufa min zalika to da wannan ne yufhamu za a fahimci cewa an hadhihi alahrufa wa inna harufa tansibu alfi'la almudari'a alladhi ya'ti ba'daha tanamu fi'li mudari wasali bisa wanda yazo bayan ta sai tambaya Akwai tambaya a wannan darasi? Ta, maimaita mana shi za a yi, amma mu taɓa wani littahi in Allah ka ko mu maimaita wannan mu tsaya a kan shi. Wanga kawo mun yi shi wancan sati ko? Sai dai ba mu ƙarasa shi, ba mu ida shi. Yanzu da muka ida shi. Musaurara ku ji, nasbul filil mudari, yi ma filil mudari nasba. mala ya ce a ƙa'ira kin yun sabul filul mudari'u an yau fili mudari'i nasba mata sabaqahu ahadun nawasibul arba'a tun lokacin da annawasibul arba'a suka riga ya shi waye su ne Allah idan kai idan nace da kai ma hiya nawasibul mudari ma hiya nawasibul mudari sai ku ce hiya allan idan kai كم نواسب المضارع arba'a to kenan a rike wa'annan ma'ana da Hausa wani haruffa ne suke sa fi'ili mudari ya ɗauki wasali bisa haruffan da ke sa fi'ili mudari ya ɗauki wasali bisa sune Allah izan kai ko haruffan da ke sa fi'ili mudari ya ɗauki wasali bisa guda nawa ne da misalai na farko uridu an uhsina sibahata ina son in kyautata iyo أريد فعل المضارع أن أداة نسب أحسن فعل المضارع منصوبا بأن سواء مفعول به منصوب أرجو أن يعتدل الجو إن فاتن يني ديديتا أرجو فعل المضارع أن أداة نسب يعتدل فعل المضارع منصوبا بأن الجو فاعل مرفوع يسرني أن تزورنا يلي من داديك كيمون زيارة يسر فعل كا جماعة ولا هو كان أنا سكيها ko ba ku gane ba awa wala za ka je gida da Allah da shi kenan inda dai da bulala kusa ganda na waɗe da bulala ne ko a kyale shi to kashe sake tare ba su abbasi bulala dai tashi da abin amma inda an ce a kyale shi a kyale shi in ya sake bulala ya sarrafe lamadari marfu'un ko an alata nasrin tazura fil mudari mansuban bi an na mafulun bi mansubun saboda da nake tsallakiya duka karatu na karuwa ina kara muna bayanin su an gane ko lan akriba ba zan yi ƙarya ba lan adatu nasbin akriba fil mudari mansuban bi lan la yafuza al kaslan rago ba zai dace ba ba zai yi nasara ba lan adatu nasbin yafuza fil mudari mansuban bi lan al kaslan fa'il marfu'un lan adriba al qitta لن أداة نسب أضرب في المضارع القطة مفعول به منصوب إذا تقيم عندنا ذاك زونا غورم تجيب بذلك من قال ذاك بعد أمسا ga wanda yace sa'azuru madinatakum ka gane ko to Allah ya samu nasu